من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا جمعة بيرغ وتر رمضان hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 wanda ya dace da goma ga watan shida miladiya aihuwa Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2016 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta hamsin da ɗai a yau kuma za mu tashi aya ta hamsin da biyu sannan kuma a shafi na hamsin da shidda ga wanda yake yana kallon nambobi na shafi wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون التي فلما أحس عيسى منهم الكفر لوكتين دا النبي عيسى يقع على من كافر تيدا قريسو ma'ana yaga alamun bijirewa su ta kai ta kawo domin mi domin lokacin da mutum yake tare da mutane yake rayuwa tare da su yau da gobe zai iya sanin halinsu ba yadda za a yi ka san mutane sai ka rayu tare da su shi yasa Allah subhanahu wata'ala bai aika wani annabi face annabin nan yana magana da yaren waɗannan mutane ya tashi cikinsu sannan kuma annabin nan ya san halin waɗannan mutane domin idan ya zamanto ba ka jin yaren mutane ba za ka iya kiransu ba zuwa ga abin da ubangijinsu yake bukata gare su shi yasa Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu sannan kuma dole sai wanda ya san wuri yana da kyau idan zaka yi da'awa in ka zo ka kai ma da'awa hawan kawara ko da ka san yaren mutane ka tsaya ka san halayen mutane don mi don saboda ka san ta ina ne zaka fara wata al'umma wato sakon da yake yaduwa a cikin wata al'umma ba shine yake yaduwa ba a cikin wata al'umma matsalar da kishirwar da ake da ita ta wani jalibi a cikin da'awa ba ita ce ake da kishirwarta ba a wani wuri to shi yasa ake son mutum ya san mutane bayan annabi isa ya yi wa'azi ya yi da'awa ya ba da hujjoji daban-daban ya kafa musu dalilai na nuna kadaicin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ga alamun waɗannan mutanen ga dukkan alamu babu alkhairi tare da su bai san gaibi ba amma yana ganin alamu waɗannan mutanen ba su da niyyar karfa makiran Allah qala sai annabi isa ya ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala kowa zai taimake ni zuwa ga Allah ma'ana mu fuskanci tafarki na ubangiji wannan shine qala al-hawariyuna sai aka samu waɗansu mutane da aka ce ma hawariyun suka ce nahnu ansarullah mu ne waɗanda za mu taimaka ma addinin Allah subhanahu wataala al-hawariyun an yi sabani tsakankanin malamai me yasa ake ce musu hawariyun wasu suka ce domin an sanya musu suna hawariyun saboda suna da farin jiki fata su faraci waɗansu kuma suka ce a'a mutane ne sun kasance suna wanki da guga shi kuma mai yin wanki da guga yubayyidu as-saw ana kiran shi al-hawari amma ibnu kathir yace zance mahi inganci al-hawari shine mutumin da yake kawo taimako wanda yake kawo tallafi wanda yake kawo dauki kamar yadda yazo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli nabiyyin hawari kowane annabi yana da mataimaka kenan asalin wannan kalma tana nuhin ansar mutanen da za su dafa ma a ga yadda za a karewa qala al hawariyun sai hawariyuna sun ce nahnu ansarullah mu masu taimaka ma Allah ne irin waɗannan kalimat zahirin su zaka ga sun ci karo da hankalin dan adam domin mi domin Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai ko ba haka ba to amma kuma ya za'i a ce ga wani zai taimaka ma Allah kaga dole anan sai mun kalli menene ake nuhi maqsudin wannan kalima dan haka a cikin suratu saffi sai aka ce mi ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah kama qala isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ashe nan da Allah ka muna kissa su da saboda mu koyi da su ne in ka ji an kawo kissa wani ga wurtaccen kafiri abinda ake nufi mutane kada su yi koyi da shi su nisanci irin ɗabi'a sai domin baka wuce a yi da kai ba irin yadda aka yi da waɗanda suka gabace ka in aka kawo kissa ta mutane na gari me yasa aka kawo wannan kissa saboda kai koyi da mutane na gari to shi yasa nan da Allah kawo kissa su kaɗan a cikin ma'ida ya kawo amma a cikin soffi sai Allah ya nuna muna maksudi she yi kira ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu ansarallah ku kasance masu taimaka ma addinin Allah kamar wa kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyin man ansari ila Allah kamar lokacin da annabi Isa dan Maryam cewa zai taimaka min zuwa ga aikin addinin Allah قال الحواريون نحن أنصار الله أنصار الله suka ce mu ne za mu bota ma Allah mu ne za mu taimaka ma addinin Allah a wata kira'a kunu ansaran lillahi ku kasance masu taimako lillahi zuwa ga Allah subhanahu wataala ko ko dan Allah ko ko ku keɓance kanku saboda Allah domin Allah mu tufidu takhsis wannan idafa ce an kai li'annaha tufidu lam inda lughawiyyin ko kuma wani lokaci al-idafa tufidu bi ma'ana fi sai dai ma'anaha ya ta'addad wani lokaci ma'anarta tana iya canzawa ta dauki ma'ana fiye da goma sha biyu dan haka ashe kissasu kunu ansarallah ku kasance masu bauta wato masu taimakon Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah mu za mu taimaka ma Allah Allah ana taimaka mai Allah subhanahu wataala ba a taimaka mishi don mi don saboda innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wama kana Allah liyu'jizahu min shay'in fil ardi wala fis sama' innahu kana aliman qadira qul aghayra Allah attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid waɗannan ayoyin suna nuna Allah subhanahu wataala bai bukata komai ga kowa sannan kuma yana da ikon da zai aikata komai to yaya an kai sun kace nahnu ansarullah mu ne za mu taimaka ma Allah a'a nan abin nufi shine mu ne za mu taimaka ma addinin Allah in ka taimaka ma addinin Allah to kamar ka taimaka ma Allah ne an danganta shi zuwa ga taimaka ma Allah saboda masu taimaka ma addini su samu kima da daraja a duniya sannan kuma su same ta a lahira da fatan kun fahimta domin Allah bai bukatar tuwo ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun amma in ka taimaka ma addinin Allah kamar ka taimaka ma Allah ne shi yasa a cikin suratu Muhammad Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku a to in dai har shida da ikon da zai taimakon ku ai ba sai kun taimake shi ba domin dan adam ne yake da kasawa ta wani lokaci yake da karfi a wani lokaci ina fata an fahimci wannan to irin waɗannan ayoyi ne in yahudawa suka je an ce a taimaka ko ko a sanya dukiya cikin tafiyar aikin addinin Allah sai su ce to wani irin Allah na talaka in an ce a kawo taimako sai ce a to Allah da a talaka kuma ana cewa zai ba mu sakamako ranar tashi alkiyama man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan kathira ko ba haka ba wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin sai ce a to an ce a sanya kina Allah nan talaka ne yoshi zan bada dukiya ta rance ga talaka shi yasa Allah ce laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu adhab al-hariq da haka a takaice dai nan da an ka ce ansarullah ba ana nuhin za a taimaka ma Allah bane don Allah ya kasa ko ku za a sanya dukiya cikin aikin addinin Allah don Allah yana da bukatuwa zuwa ga wannan dukiya a'a in ka sanya ta cikin aikin addinin Allah shine ake nuhi da ka taimaka ma Allah kuma ranar tashin alkiyama zaka samu sakamako ninkin ba ninkin a nan duniya kuma Allah subhanahu wataala zai sanya ma rayuwarka albarka ya sanya ma rayuwar zuriyarka albarka sannan kuma ka samu kyakkyawar rayuwa a duniya kuma ka samu kyakkyawar rayuwa a lahira nahnu ansarullah amanna billah suka ce mun yi imani da Allah mun ba da gaskiya washhad kuma ka shaida bi anna muslimun haƙiƙa mu mun yi kauya duk abinda ubangiji ya ce ta hanyar manzon shi za mu yarda kuma za mu aikata sai Allah ce rabbana amanna bima anzal
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سنكتي ربنا يا أبنججم آمنا بما أنزلت من إيماني لأبن دك السبكر واتبعنا الرسول sannan mun yi ma manzo da'a mun bi shi faktubna ya Allah subhanahu wata'ala ka rubuta mu ma'ashahidin tare da masu shaida masu kadaitar da kai a cikin ibada sannan masu gaskatar da manzonka ibada ba za ta taba yiwuwa ba sai ka kadaitar da Allah kuma sai ka gaskatar da manzon shi wannan shine abin da kalmar shahada take tabbatar suwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yarda da cewa ba za ka haɗa Allah da wani abokin tarayya ba a wajen bauta Muhammadun Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne mai isar da sakon Allah ne dukkan abin da zai ba da labari na yarda da shi amma ka ce ka yarda da Allah baka yarda da annabin shi ba addinin ka bai cika ba ba addini bane kake yi domin shi manzon nan yana isar da sakon Allah ne to wannan shi ne ya saku ga wannan lokaci da yawa daga cikin mutane sun shiga cikin rudu waɗanda suka daina aiki da abin da manzo ya faɗa sai ka ji mutum ya ce shi ya yarda da alkur'ani ɗari bisa ɗari amma bai yarda ba da hadisai domin hadisan nan ƙarya ce kaga yana son ya bambanta tsakanin wa tsakanin Allah da manzo duk abin da manzo zai faɗa waye ba shi izini ubangiji kuma haka ayoyi suka tabbatar kuma dole na in an ce an aiko manzo ya zamanto bai yi ma Allah ƙarya ba da ya yi ma Allah ƙarya da Allah ya kama shi kuma Allah ba zai taɓa aiko manzo maƙaryaci ba domin ya san mai gaskiya ya san mai ƙarya kai dan adam kai ne kake iya aika maƙaryaci baka san cewa cikin zuciya sai maƙaryaci bane ko ka aika munafiki amma Allah ya san komai dan haka duk wanda ya zaba ya ce manzon shi na tabbas mutumin da gaskiya yake to amma in muka rarraba muka ce a'a to yanzu mun yarda da alkur'ani amma ba mu yarda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mu shiga cikin rudu domin wa an ka ba izinin ya fassara alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane na a duniya yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan alkur'ani kawo shi babu to shi yasa irin waɗannan aqidu yahudawa suna taimaka musu a duniya sai a ba su damar yaduwa saboda suna yaki ne da musulunci mutum ne yana ganin yana ba musulunci aiki amma ba musulunci yake aiki ba to shi yasa kuma su kansu da suke cewa malamai suna ba da fatawa wanda ta saba ma juna wata rana wani malami ya ce abu kaza makruhi na wata rana wani malami ya ce abu kaza haramun ne amma idan muka zo kansu muka iske su duk inda suke a duniya waɗanda suke aiki da alkur'ani sai mun iske sun saba ma juna kaga dariko da alkur'ani shi kadai shi ke sawa a samu haɗin kai da waɗanda suke rike da alkur'ani shi kadai zalla da ba su yi sabani ba kaga cikin su akwai mai yin sallah raka'a guda kawai cikin su akwai mai yin raka'a biyu kawai cikin su akwai wanda in yazo zai yin sallah bai mai raka'a ko guda ɗaya shi ke yi sannan kuma akwai mai yin sallah irin wanda muka yi yayi subahin raka'a biyu yayi azhar raka'a hudu yayi la'asar raka'a hudu yayi magriba raka'a uku yayi isha'i raka'a hudu cikin su akwai wanda ya ga ana fitar da zakka wani kuma bai ga ana fitar da zakka ba daga cikin su akwai wanda ma yanzu shi ya kai inda cewa ma ba a bayin sallah in dai ka gane alqur'ani ba sai ka yi sallah ba ka gani cikin su akwai wanda yace mata hudu ake yi wani yace takwas ake yi wani yace goma ake yi wani yace sha takwas ake yi to kuma ina su suka samu wannan sabani saboda mi saboda an bar manhaj an bar hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum waɗannan mutane suna kokarin su daina aiki da wanda an ka turo da alkur'ani to in ko aka aka aje to da fasarwa za aiki dukkan bar fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka aiki da fasarar wani amma suna da shubuhoyi da za su kama sai a ce maka wai kai ina so in tambaye ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da me yayi aiki sai a ce da alqur'ani yayi aiki da buhari a ce a'a yayi aiki da muslimu a ce a'a yayi aiki da iziya a ce a'a yayi aiki da risala a ce a'a a ce to kai da me kake aiki da su shikenan da yawan mutane haka aka tafi da hankulansu dan ba za su gane menene ake so a ce ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin shi babu Bukhari babu Muslim babu Tirmidhi babu Ibn Majah babu Abu Dawud babu Risala babu waye babu waye in ba kai karatu ba suka ce kai haka nan da saboda ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wadannan to menene Bukhari menene Muslim menene Risala yana da kyau ka gane wani shi Bukhari da ya rubuta wannan littafi ba cewa yayi ga magana ta ku yi aiki da ita ba a'a cewa yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rayu ga abin da ya aikata to labarin yadda ya fassara aya ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi ne aka fara riwaya ba dukkan mutanen duniya al'umma in ta shuɗe tana da tarihi da magabatanta kenan bai yiwuwa yanzu mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani ya rayu amma ba mu da tarihin komai game da rayuwa ta wannan abu ne wanda hankali ba zai taɓa da irin waɗannan abubuwa ba ina fata ku fahimce ni kenan bukhari da muslim da sauran littattafai su ne sun ka faɗi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu yadda ya gudanar da rayuwar shi a doron ƙasa yadda ya fassara aya kaza yadda ya fassara aya kaza yadda ya fassara aya kaza in kuma baka yarda da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai ka yarda da fassarar wani shi dan wani da bai fassara maka alqur'ani to kai ko kahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanin alqur'ani shi da aka sabkan ma da alqur'ani kaga wannan zancen banza ne ka fi waɗanda suka rayu da shi ka ce baka yarda ba da waɗanda suka rubuta littattafan nan ko suka riwaito su amma waɗanda suka riwaito hadisan nan su suka rubuta alqur'ani dan alqur'anin ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka amsu shi ba to shi yasa kullun suna cin karo da juna wani in aka tambaye shi sallah ina ka gane ta sai ce a ai tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ana sallah ko ba ka suka cewa ba ai an ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da su to kawo mana ayar da ta ce ga yadda ake sallah tunda in zai koyi da su dole sai ya ga abu cikin alkur'ani in bai ga abu cikin alkur'ani ba in yayi sallah raka'a hudu a ila ya samu ta tunda kayi kayi koyi da abin da manzanni da zo da suka gabace ka suka yi annabi ibrahima yayi sallah mun yarda annabi isma'ila yayi sallah mun yarda ko ba haka ba annabawan da suka gabace shi sun yi sallah mun yarda da wannan to amma tun da bamu ga ayar da ta faɗi yadda ake yin sallah ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi sallah a fahimta ka ina ya samu ta shi da abin bayani kaga sai shi kwana shi ko wani sai ce maka a'a akwai sallah ai Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' kaga alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ard wanda ya kage halittar samai da kasai ja'ilil mala'ikati rusula ya sanya mala'iku sun kasance manzanni ko ya zabi wato manzanni daga cikin mala'iku uli ajli hatim waɗanda suna da fikafikai sai ce masna sallah asubahi ana zancen hikahikan mala'iku kuma an koma zancen sallah saboda ya matsu bai da dalilin da zai bayyana yadda sallah take sannan kuma wa sulasa sai ce to sulasa uku sallar magriba wa ruba'a sai ce sallar isha'i da sallar asuba da sallar azhar kuma shi da ya bada wannan fatawa kalmomin nan da ya fassara idan aka koma wani wuri kuma ba haka zai fassara su ba yanzu masna ba ya ce biyu ba wa sulasa ya ce uku wa ruba'a ya ce hudu ko to amma a cikin suratul nisa'i idan suka zo wajen fassara sai su ce mata ana iya yin mata goma sha takwas ya aka tambaye su dalili sai su ce Allah ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba sun ka ce masna bibbiyu ai isnaini shida a biyu masna kuma bibbiyu kenan hudu kenan wa thulatha uku uku kenan da uku uku biyu biyu hudu ga uku uku nau kenan shidda ga hudu nau kenan goma ya ce waru ba'a da hudu hudu sha takwas to sannan can an ce uli ajni hatin masna wa thulatha warba ka ce biyu ka ce uku ka ce hudu kenan in haka nan ne sallah asubahin biyu raka'a hudu kenan wa thulatha magriba uku uku raka'a shidda wa ruba'a hudu hudu sauran wadancan salloli kai hudu takwas takwas kenan zakai amma saboda son rai saboda bata saboda son kangarewa saboda kin kallo wato waɗansu mutane su suna son sai sun kangare wani yana son addinin shi ya zama to kamar yayi duk an ce wata akida ta bayyana sai an gare shi a ciki saboda shi da shi more wani kuma ya dauki addini adawa ne in ba ni shiri da wani to bari in nemi akidar da yake gaba da ita don in shiga wannan halaka ce to da haka yana da kyau mutane su yi hattara saboda turawa yanzu suna kokarin yada akidodin da suke yaki da musulunci ba yadda za a yi kafi waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin alqur'ani kuma Allah yayi alƙawalin zai tsare alqur'ani kuma yayi alƙawali tsare alqur'anin nan dole sai an tsare tarihin annabin da yazo da wannan alqur'ani ya za a yi a samu tarihin annabi Musa ya za a yi a samu tarihin annabi Isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo karshe a ce babu tarihin shi babu maganganun shi babu fassara tai shikenan qur'ani haka ne ya kwado bab kai na ka dauka ka fassara idan ka ga dama Allah ya gane da mu wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin Allah ce wa makaru bayan haka ga sai suka shirya yahudawa suka shirya ma annabi Isa makirci domin ya je yayi musu da'awa sun ki karba ya karkata akalar shi ta da'awa zuwa ga wani wuri ko ba haka ba lokacin da kake da'awa a wadan ga wato a cikin wata al'umma kai kai kai kaga ba su yi bari cewa dole sai su ina fata an fahimce ni kada ka sa tsammanin dole sai masu mulki sun karɓi da'awarka sannan da'awarka za ta yi nasara ba haka nan bane kada ka sa tsammanin dole sai akwai wani mai kuɗi wanda zai karɓar da'awarka sannan da'awarka ta ci nasara masu farkon masu karɓa mu da'awa su ne mutane da suke talakawa shi yasa a cikin hadisi na sahihul bukhari wanda abi sufyan ka hinya musulunta ya je kasar farisa da suka tambaye shi shin annabin da an ce ya bayyana a can ku ko a ƙasarku shin mutanen da su an mabiyanai shin mutane ne waɗanda suke masu hali ko ko talakawa ya ce wallahi duk talakawa ne abin bayan shi ya ce to waɗannan su ne atba'ur rusul talakawa su ne ke bin Allah su adda lokacin addini su suke iya tsayawa a yi raka aminci goma tare da su sallar azhar ko ba haka ba amma mai kuɗi ina harkokin shi sun yi mai yawa da kayi sallar azhar raka'a hudu to in dai liman kake dan kiyakiya yare na da kai sai ya maka magana gaban mutane dan akwai limamin da ana yi magana gaban mutane a ci mai mutunci wani ko ba a iya ci kai liman wuce idan sallah ta kai mana wanga abu ko ko babu harkoki ka san in mutum bai da harkoki kawai sai shi aza kowa bai da harkoki sai su kai mai mutane irin wanga sallah magana ta kare ba dole bane sai ka juya in waɗansu sun kiya nan ka zo wanga karce ka ce a zo ai karatu an kiya ka yi da'awa an kiya ko ma wani karce mutanen Allah baka san inda Allah zai fitar da su ba lokacin da su bani Isra'ila suka yi girman kai suka ki bayan ya koma ya kire hawariyu sun karba mai sai abin ya bata musu da rai tunda so suka yi da'awar ta ci gaba ka ce ba kai wanda ka dauka ba komai ba domin su masu hali suna ganin cewa duk abin da ba su suka yi shi ba to abin nan bai yi ba kuma suna ganin duk abin da ba su sa mai hannu ba Allah ba zai sa mai hannu ba shi yasa wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi shi yasa Allah ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina duk abin da su ba su yarda da shi ba to kuma ba za su yarda su karbi da'awa ba sai mutane sun dawo sun bi irin abin da suke so shi yasa suka ce ma annabi nuhu alaihi salam anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun za mu bi ka kasance suna tare da kai ka kore waɗancan banzayen in yi maka hausar najeriya suka cewa banza wannan banza ne ka kori waɗannan banzayen in ka kore su za mu zo mu bi ka kaga a takaice sai Allah ya wato ya sanya ma da a washe albarka hawariyu da sun ka ɗauka to wa makaru sai suka shirya mai makirci wannan kuma ƙa'ida ne duk annabin Allah sai an shirya mai makirci wannan kuma ƙa'ida ne duk malami nagari wanda ke da'awa tsakanin shi da Allah sai an shirya mai makirci wannan ka'ida ne da suka shirya mai makirci sun shirya su kashe shi wa makarallah shi ko Allah subhanahu wataala ya maida musu da makircin su makircin da suka shirya sun shirya da za su kashe shi an shirya ga yadda za a yi ga yadda za a yi a kashe shi wa makarallah shi ko Allah mai musu da makircin su wanda suka zo suka shirya shi zai kashe annabi Isa tare da su ya shiga cikin gida ya fara shi zai buɗe bal kamar yadda suke cewa sai Allah subhanahu wataala ya ɗauke annabi Isa sama shi kuma sai aka mai da siffar shi ta koma ta annabi Isa ko da ya fito yana cewa ban gan shi ba sai suka ce ga kanan nuna za kai ma wayo shi da a'a a'a ba shi bane ina shi yasa sai suka kashe shi shi yasa Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabu wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam suna cewa mun kashe Isa dan Maryam kaga wannan shine makircin da sun kai وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله منزون الله أما با su ne suka ce رسول الله ba nan magana ce ta Allah dan saboda ya girmamar da abin da suka aikata dan su ku sai da cewa annabin Allah bane wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu sai dai an sanya musu kamar shi wato an dauki kamannin shi an aza ga wani mutum wannan mutumin suka san abada annabi sai suka kashe shi ina fata an fahimce ni to wannan shine makircin su shi yasa irin waɗannan sifofi in suka zo cikin alkur'ani ba a sifanta Allah da su kai tsaye domin an ce wa makaru sun shirya makirci wa makar Allah Allah ya shirya musu makirci ana nufin wato an mayar musu da makircinsu domin mi domin sifofi akwai sifofin da kowane lokaci tawaya ne akwai sifofin da kowane lokaci ba su da kyau shine tawaya kamar a ce ƙarya babu lokacin da ƙarya take da kyau ko tana da kyau babu cin amana yana da kyau babu magana ta kare to amma kuma akwai lokacin da sifofin da kowane lokaci suna da kyau shine tausayi kowane lokaci tausayi yana da kyau ko bai da kyau cika alkawali yana da kyau ko bai da kyau to akwai lokacin da wani abu in kai ka fara kaskanci na amma in aka yi maka mai da martani ba kaskanci bane yanzu misali mutumin da aka bare shi ya mai suwa ya rama wannan marin da mayar akwai kaskanci ciki in an kai ma hari lokacin da za ka mai da martani yana daga cikin wato jarumta da mazakuta a gane ka an kai ma hari an ga ka maido hari ka mai da hari ka nuna ma wancan kai ba kan warla sa kake ba ka mai da martani to shi yasa irin waɗannan sifofin da kuke ji na makirci da abin da bai dace ba da sifa ta ubangiji da kamala ta Allah idan kuka ji cikin alkur'ani to suna nuhin sakamako duk lokacin da aka ce izgili da abin da ya kama da haka sai ka iske Allah zai mai da martani ne shi yasa ba za a sifanta Allah da su kai tsaye ba ina fata kun fahimce ni wato kamar yanzu a cikin suratul baqara wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun wannan shine mushakala kenan an yi maka mayar innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirin amhim ruwaida wa umli lahum inna kaidi matin da haka mayar musu da martani ba makirci bane amma sakamakon shi ne wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna tamkarta alhali ko in aka yi ma mummuna kan rama kai ba mummuna ka aikata ba sakawa ne kai da abin da an ka aikata maka ina fata an fahimce ni wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu makirci ko kuma shine mafi sanin irin yadda ya kamata a mai da martani iz qala Allah ya Isa
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Allah ce iz qala Allah ya Isa ka ambata ma mutanenka lokacin da Allah ya ce ya Isa ya kai Isa wannan malamai suka ce yana nuna sharaf da daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa gaba ɗaya Allah yana kiran su da sunayensu kai tsaye a cikin alqur'ani na an ka ce ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ko ba haka ba zakariya aka ce ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ko ba haka ba dukkan annabawa Allah yana kira su ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah ko ba haka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba kira ne da sunane ba a cikin alqur'ani duk inda ka ji sunane yazo to labari ake basuwa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لا باري النبي محمد في كسن تبا فاعشي منزو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم النبي محمد بي كسن تبا بابا نقدر تشنكو كوكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد سكي إيماني دا أبن دا أنك سبكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهدكما محمد رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزو الله duk sunayen shi labari ake basuwa amma duk inda Allah zai kira ne to ba zai kira shi da suna ne ba saboda girmamawa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و... وإلا أن يأتين بفاحشة مبينة سنوكما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الله بيتفكر عليه يا محمد سيدتي يا أيها النبي كو يا أيها الرسول to kaga shi yasa cikin littattafan tafsiri sai kaga wani wuri an rubuta ya Muhammad ya Muhammad wanda suka ce gaskiya wannan ya kamata a canza shi domin in dai Allah da kanshi da ya halicce shi bai ce mai ya Muhammad ba ya kamata kai mai rubuta littafi a wajen sharha kada ka rubuta ya Muhammad Allah ya gane da mu ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika ni ne mai karbaka ko kuma inni mutawaffika ni ne zan sanya ka kwana ko bacci ko kuma inni mutawaffika ni ne zan kashe ka kun san larabci yana da wata matsala wato akwai kalima guda wadda za ta iya ɗaukan ma'ana goma ko ma'ana goma sha biyar wanda kuma a nan za a iya samun matsala duk mutanen da suke ba su da aƙida mai kyau ko ko suna da wata mummunar aƙida ko wata bukata to cikin irin waɗannan kalimomin nan ne suke zuwa mutashaba sai su jefa aƙidarsu kaga nan an ce inni mutawaffika kalima ta tawaffa a larabci tana da ma'anoni guda uku tana nuhin a karɓi abu cike ina fata an fahimce ni abinda a haƙƙinka a baka shi ba a rage ba ba a daɗa ba wannan ana kira ne tawaffa ko kuma tawaffa tana nuhin a yi bacci kwana ko kuma tawaffa tana nuhin mi tana nuhin wato a kashi to a nan waɗansu daga ciki sai suka ce ai inni mutawaffika tunda an san kalma ta tawaffa tana nufin mutuwa sai suka ce ai shikenan mutuwa ake nufi a a cikin alqur'ani kalima ta tawaffa tana zuwa da ma'ana ta mutuwa mun san da wannan ko ba haka ba mi Allah subhanahu wataala ce hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu in mutuwa ta zo ma danku dai daga cikin ku manzanninmu za su karbi ran shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un amma a wani lokaci kuma tana nuhin bacci Allah ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah shine yake yatawaffaku yake kashe ku a'a yake sanya ku bacci to ka gani sannan kuma kalima ta tawaffa tana nuhin ka amshi abu ko ka karbe shi cikakke ba tare da ragi ba summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kaga anan dole cikin waɗannan ma'anoni guda uku sai mun dibi na soshi da ayoyi da siyak yadda tsarin aya take sannan mu samu fita mu'tazila waɗanda suna aiki da hankalinsu sai suka ce ainan inni mutawaffika ni ne zan kashe ka kenan Allah ya kashe annabi Isa annabi Isa bai da rai an gane ni wa rafi'uka ilayya sannan zan daukar da kai zuwa gare ni kenan bayan an kashe shi za a daukar da mi za a daukar da ruhin shi wa mutahhiruka min alladhina kafaru sannan zan tsarkake ka ko kuma zan nisantar da kai daga wanda suka kafirta don mi don saboda su a hankalinsu a hankalinsu annabi Isa ya mutu hadisan da suka ce annabi Isa yana da rai zai dawo busu yadda da su ba sai suka kore suka ce to Allah ya ce inni mutawaffika sannan kuma an ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai annabi Muhammad ba komai bane face manzo wanda manzanni sun shude gabanin shi in an ce manzanni annabi Isa yana daga cikin manzanni ya shude ya mutu shikenan ina fata an fahimce ni amma a hakika ibnu usaymin yace idan muka diba kalima ta inni mutawaffika muna iya mu dauki cewa nan bacci ake nushi sannan kuma Allah zai karbe shi kenan waɗannan guda biyu su ne ba su ci karo da juna ba kenan Allah kafin ya karɓi annabi Isa ya sanya shi kwanna ya sanya shi bacci tunda wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli sannan kuma tawaffahu ya dauke shi ya daukake shi zuwa gare shi kenan sai da aka sanya shi bacci sannan aka daukar da shi amma ba za mu iya daukar cewa baccin kawai ba domin bacci ba bacci kawai aka sanya shi ba tunda yanzu ba ya cikin duniya amma muna iya ɗaukar cewa mutawaffika an ɗaukake shi zuwa ga sama ta yi cikin halin bacci ta yi ba cikin halin bacci ba to amma a nan wa rafi'uka ilayya zan ɗaukakar da kai akwai matsala tunda an ce zan kashe ka sannan in ɗaukakar da kai to amma in muka ce an sanya shi kwana ko ko an karɓe shi sannan an ɗaukakar da shi suka ce to wannan fassara ba ta yi ba domin dama yanzu in mun ce ba a kashe shi ba to ai an daukakar da shi zuwa ga sama to kenan yanzu an daukakar da shi zuwa ga sama sannan za a kashe shi sai suka ce a'a rayuwa ba ta tashi zuwa ga sama sai lokacin da aka dauki ran mutum a nan sai ka zo sai ka yi tsayi fice kakana an kai suka ce kuma an ce wa rafi'uka suka ce ai kalima ta rafa a cikin alqur'ani tana nuhin daukaka ta daraja ina fata an fahimce ni ai Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa illahu alladhina amanu sai ka wai ba an dauki malamai bane an yi sama da su ai yarfa ya anka ce kuma an ce wa rafa'na laka dhikrak mun daukaka maka ambatonka wa rafa'nahu makanan aliyya mun daukakar da shi matsayi mai girma sun kace duk inda ka ji wannan rafa'a tana nuhin daukakawa ce ta daraja ko ko daukakawa ce wanda take ta matsayi amma ba zan ce a ce an dauke shi an yi sama da shi ba sai mu ce musu to nan akwai inda kun kai kwana akwai abin da baku gano ba koko akwai abin da kun ka gano kun ka jahilce shi nan da an ka ce wa rafi'uka sai an ka ce ilayya shine bambanci can yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma gashi can darajat darajat kaga darajojin su ake zance wa rafa'nahu makanan an faɗe shi amma nan wa rafi'uka zan ɗaukakar da kai ilayya don saboda in baka san larabci ba mu'tazila da khawarij da sauran firaqud dalla suna amfani da larabci sosai don su fatar da kai ina fata ko fahimce ni ah to anan yanzu ilayya wannan yake nuna cewa ɗaukaka ce ta Allah subhanahu wataala zuwa sama to amma anan an ce inni mutawaffika ni ne zan karɓe ka zan ɗaukakar da kai ko kuma ni ne zan sanya ka bacci wa rafi uka ilayya sai wasu malamai suka ce kai wannan asalan ko da sun ɗauki tawaffa muƙaddarta a fassara su cewa mutuwa ne to wannan baya nuna cewa mutuwar ta riga ya ɗaukaka ina fata kun fahimci ba sun ce inni mutawaffika ni ne mai kashe ka ba to muƙaddarta kashewar ce ba wai cikin mun yi imani da irin yadda suka yi nufi ba to amma kuma wa rafi'uka ilayya mai daukakar da kai zuwa gare ni aslan alwawu la tufidu tartib fi lughati al-arabiyya a cikin larabci nan dole sai mun koma ma larabci sai kun yi hakuri akwai huruful ataf abubuwan da suke gama waɗansu abubuwa su hada su yanzu misali akwai fa'un sannan akwai thumma sannan akwai wawun waɗanda dukkan su huruful atf amma suna da bambanci wajen ma'ana yanzu sai sun kace alfa'u تفيد العطف مع التعقيب ثم تفيد العطف مع التراخي الواو لا تفيد الترتيب معنى إنك وفاء wato cikin abubuwa ne atafi da ita yana nufin wannan ya zo bayan wannan kai tsaye na ba ku wannan misali ko ajiya ja'a muhammad fa ahmad fa isma'il kenan babu tazara tsakankanin su amma in nace ja'a muhammad summa Ahmad, summa Ibrahim, wannan ya zo, sannan wancan ya zo, sannan wancan ya zo. Amma in nace ja'a Muhammad wa Ismail wa Ibrahim, to wannan yana yiwa kai tsaye ya zo, yana yiwa akwai jinkiri tsakankaninsu, yana yiwa in nace ja'a Muhammad wa Ahmad, yana yiwa Ahmad shi ya fara zuwa ma sannan Muhammad ya zo. Da wawun wato in nace ja'a Muhammad fa Ahmad, dole sai da Muhammad ya zo sannan Ahmad ya zo. in nace ja'a Muhammad thumma Ahmad dole sai da Muhammad yazo sannan Ahmad yazo amma in nace ja'a Muhammad wa Ahmad yana yiwa Ahmad ya riga Muhammad me yayi dalili alqur'ani me sai mu koma cikin alqur'ani alwawu la tufidu tartib walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana suke yin dare suna wayewar safiya ya bi tuna li rabbihim sujjadan menene sujjadan wa qiyama menene qiyama in ana sallah da wani ake farawa ha na az akwai da wanda yake fara sallah da sujjada al wawu la tufidu tartib ina fata ku fahimce ni wa id qalat al malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki واصطفاك على نساء العالمين يا مريم مقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صلى wadda muka yi irin ta masu hankali da me ake farawa ha to an ce wasjudi warka'i ki yi sujada kuma ki yi ruku'i kaga a sallah wadda mun ka sani ta masu hankali dole sai an yi ruku'i sannan ake yin sujada li'anna al-wawu la tufidu tartib wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa qalu kafirai sun ce ma hiya illa hayatun dunya ba komi bane face rayuwar mu ta duniya ai musu rana tashi alkiyama ku sai suka ce namutu wa nahya za mu mutu za mu rayu ashe sun yarda ana tashi ku sai dana tashi ba asalin magana nahya wa namut za mu rayu sannan za mu mutu ba za mu tashi ba domin in ka ce na mutu wa nahya ka ce sun ce ana tashi alkiyama su ko sun ce wa ma nahnu bi mab'uthin wa ma nahnu bi munsharin fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin kenan nan ko da mun dauki wawan mu dauki mutuwa ne asalin maganar wai wato iz qala Allah ya Isa inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika ko da haka muka dauki wannan fassara wa mutahhiruka min alladhina kafaru sannan zan tsarkake ka daga kafirai tsarkaka ta walakancin su Allah zai tsare shi daga kaskanci na kafirai waja'ilul ladina tabauka zan sanya waɗanda suka biga fawqal ladina kafaru ila yawmil qiyama saman waɗanda suka kafirta ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alqiyama wannan aya kristoci suna amfani da ita sosai sai su ce ai alqur'ani ya nuna cewa kristoci su ne adda addini na gaskiya kuma addininsu shi ne addini na gaskiya har na tashi alkiyama don mi don an ce wa ja'irul ladina taba'uka zan sanya waɗanda suka bi ka ka annabi isa fawqal ladina kafaru ila yawmil qiyama saman waɗanda suka kafirta suka ce to kun ji ashe addinin shi ila yawmil qiyama an kace subhanallah wallahi yawa gaba gari mu jama'a wallahi to anan kaga zahirin ta ne har cikin waƙoƙi ma yanzu suna sanin wannan ai an ce cikin qur'ani wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah kai ko kana nan sai a ce to cikin alqur'ani ne ka gani sai kai kristocin nan ha mu dai yanzu dai bari mu yi ta kan mu bar magana da su abu ne mai sauki su waye ya allazina tabauhu waɗanda suka bi annabi isa mutanen da suka bi annabi isa a zamanin shi su ne waɗanda suka yi imani da shi waɗanda suka bi annabi isa a yanzu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kiristan da bai musulunta ba bai bi annabi isa ba don mi wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ina muku bushara da annabi wanda zai zo bayana suna ne ahmad kenan in yazo mi za su yi mai su bi shi to in ba su bi shi ba sun bi annabin su ba su bi annabin su ba shi yasa a wajen musulmi ba ka zama cikakken musulmi sai ka yi imani da annabi isa annabin Allah ne amma su yahudawa sun yi imani da musa ba su yi imani da isa ba su ko kiristoci sun yi imani da isa sun yi imani da musa amma ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma dukkan su mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ina fata kun fahimci wannan shubha da haka nan alladina tabauka su ne waɗanda suka yi imani da abin da ya faɗa in ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yi imani da annabi Isa in baka bi annabi Isa baka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba to baka bi annabi baka bi annabi Isa ba baka daga cikin waɗanda ake cewa wajailul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah thumma ilayya marji'ukum sannan makomakku gare ni take za a mayar da ku zuwa gare ni wato fa ahkumu bainakum in yi hukunci tsakankaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun game da abin da kun kasance kuna yin sabani akan shi dan haka Allah subhanahu wataala shine zai yin hukunci akan sabanin da mutane suka aikata a duniya sabani kuma zai zamanto tsakankanin musulmi da kafirai kuma zai zamanto tsakankanin kafirai mu musulmi duk wanda ba musulmi bane mun saba mishi sannan Allah zai yi hukunci tsakankani ya ce waɗannan su ne a saman gaskiya waɗannan su ne an ba bisa ga gaskiya ba ko ba haka ba su ko kiristoci sun yi saɓani tsakankaninsu cikin aƙidar kiristanci aƙida ce daban-daban akwai cikin aƙidar kiristanci wanda suke ganin Allah uku ne amma cikin ukun akwai bambanci a wata aƙida Maryam Allah Isa Allah sannan akwai Allah babba a wata aƙida Maryam ba Allah bace Isa Allah wato akwai Allah babba sannan kuma akwai ruhi mai tsarki Allah uku kaga sun babbanta akwai wata aqida kuma daga cikin su shi Isa dan Allah ne to kaga abin nasu ya ta kudin shiga cikin juna to su ko Yahudawa ha su ko Yahudawa addinin su guda ne Allah guda ne amma cikin su akwai mazhabobi daban-daban shi yasa sai ana son a gane nan hukuncin da Allah zai yi babban hukunci shine tsakanin musulmai da kafirai hukunci na biyu tsakankanin su sabanin da suka yi sai sun gane cewa ba akan gaskiya suke ba shi yasa Allah ya nuna mana cewa su kansu ahlul kitabi ba mazhaba guda bace wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sannan wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay wa hum yatluna al-kitab dan haka Allah zai hukunci tsakankanin mu akan abin da muka yi sabani akan shi sai Allah ya ce fa ammal ladina kafaru
fa ammal ladina kafaru fa u'adhibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين to bayan an yi hukunci tsakankanin mutane domin dama ranar tashin alkiyama mutane sun kashi gida biyu dama gida biyu akwai akwai gidan wuta akwai gidan mi akwai gidan aljanna to fa ammal ladina kafaru waɗanda suka karce suka bijire ma ayoyin Allah suka yi kin suka kin imani suka kin wato suka ki imani da manzanni fa u'azzibuhum azaban shadida zan yi musu azaba azaba mai tsanani fi dunya a nan duniya wal akhirati da kuma ranar tashin alkiyama menene azabar da za a yi musu a nan duniya mu nan yanzu nan zaman da muke sai muna ganin turawa sun fi mu kwanciyar hankali ko ba haka ba wani sai ka ji ya ce Allah shi kai shi America ko da cikin buhun reza na shi dai shi zo America Allah shi kai ka America ko da cikin buhun kuna muna wai a sa shi dai shi zo America wai wani gani suka yi shutun rawa cikin jin daɗi da suke duk mutumin da bai da imani babu kwanciyar hankali tare da shi yau tsari guda in ka ɗauka na turawa tashin hankalin da suke ciki ya riɓanya namu so ɗari amma bari ka dubi misali in ka sai kasashen turawa babu mutumin da ke rayuwa babu assurance kaga akwai assurance ta gida akwai assurance ta mota akwai assurance ta lahiya akwai assurance ta gobara za ka iske mutum guda ana biya mai assurance guda talatin ko guda arba'in duk mine ne wannan assurance rashin yarda da kaddar Allah subhanahu wa ta'ala sai mutum ya zuba miliyar guda na assurance shi ko bai yi asara ba ko ta miliyan goma akwai tashi hankali ko babu saboda tsoron kaddara suke mu kuma musulmi babu asiran da matsala ta shafe ka kawai sai ka ji mutum an ce a sai a nemo icce sai an saro karkashin icce akwai koya mai a bashi sai Allah ya bashi lahiya ina fata hukunci wajen turawa dole sai ka gina gida na miliyar biyu na miliyar uku ko ba haka ba kuma ka zama da ɗa guda ko ɗa biyu ko ɗa uku cikin kayi masu yawa da mata guda saboda tsoron talauci mu ko na afirka ina ruwa ne ya an ka bashi kuɗin zakka jikka hamsin sai ya samu shi da mutu wasu hamsin ya ga wata zawara sai shi kai mata sai shi ƙara kuma a ci gaba da tahiya shekara mai zuwa an bashi kuma hici wani bashi sai ka iske da mutum da mata hudu wallahi ko jika ashirin bai da cikin aljihu a mutum nawa cikin daji yake da bukka masu waɗanda adda addinin musuluncin ma mutum nawa za ka gani wato gida za ka iske bukka hudu a akwai kuma mata hudu a akwai ko ba haka ba amma bature da can cikin amurka yana da miliyar da miliyar ci miliyar dare yana tsoron talauci shi ne azabar da allah ya musu duniya ba su cikin natsuwa har abada yanzu in kana turai kana tsoron a kai muku hari ga zancen terrorist yanzu yana tada musu da hankali babu in sun tar da kuɗin duk duniya ga cikin talauci suke sannan yadda suke son su riƙe duniya sai su kasa shi bature abin da yake so duniya ta zamanto shi yake allah ya ƙiya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas da an yi fisan su mondial sai allah shi kawo ta fisan su mondial canza fisansu mondial sai shi musu bakin ciki sai su ta kashe kawunansu sannan sai su kirkira makamman da sun ki barin duniya ta zamana lahiya yanzu makamin nukiliya tun lokacin da amurka ta halba gudana ga zaki har yanzu ba sake halba ba ko an sake to amma duniya tana nan cikin tashin hankali kowa ba so shi makamin nukiliya shi ko ana na ana tayi da ƙasa kaga duniya ta ki zama lahiya saboda kowa ya rike makamin nukiliya babu kunci hankali ga kafirai sannan kuma babu kunci hankali ta tsuma'anina in kana karanta alkur'ani kana zikirin Allah sai ka samu nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub amma su kuma babu zikirin Allah sai kuwa a tai wajen balo a zo ana tsaye ana kallon balo da wani kato ya shawo iska ya bugi balo ta zo ta bugi raga ta bugi leda sai katta su buga kuwa a zo a yi konser saboda a samu kwanci hankali a sha giya saboda a samu kwanci hankali a je a yawo saboda a samu kwanci hankali amma ba a samu saboda babu imani tare da su amma mu kuma saboda imanin da Allah ya bamu sai ya zama to rayuwa ce muke yi kyakkyawa ka samu abinci mai kyau dan kaɗan ka ci tuwon dawa ka ci tuwon masara ka sha bakan miya kuma ka bauta ma Allah ka ji daɗi kana natsuwa amma su ko ga sunan manya-manyan su suna cikin bakin ciki suna kashe kawunansu wani babban mai kuɗi a ƙasar Amerika ya zo ya kwanta ga hanyar jirgin ƙasa tren wanda ake cema tren tren ya zo bi bisa gare shi halaka shi ko da aka so gida dai sai aka iske ya rubuta takarda wasiƙa ya bari cewa shi ya yi asara ta miliyar hudu kuma waɗannan kuɗin bai sai da za a yi shi mai dusu ba shi yasa ya kashe kai shi asara ta wai ta miliyar hudu kuma yana da wasu miliyar miliyar cikin banki amma kaga yadda ya kashe kai premier minister na François Mitterrand kashe kan shi yake yayi su sidan kashi me yasa shi ya sani duniya bai ga yadda yake so ba amma muka a sallah muke yi kuma mu ci tuwon dawa sannan kuma mu sha bakan miya kuma mu bota ma Allah kuma babu ranmu da kahi fa ammal ladina kafaru fa u'adhibuhum azaban shadidan fid dunya suna cikin azaba a nan duniya Allah bai ba su nutsuwa duk abin da sun katar da aikin banza sannan kuma in sun yi asara sai su kashe kansu sai su haukace wal akhirah sannan kuma suna da azaba a ranar tashin alkiyama wa ma lahum min nasirin sannan ba su da wanda ya isa ya hana su daga azaba Allah subhanahu wataala wa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihat sannan suka aikata aiki nagari fayuwaffihim ujurahum a wata qira'a fanwaffihim ujurahum qira'o'i guda biyu imamu hafs da imamu ruwais su suka karanta fayuwaffihim la zai cika musu amma kuma sauran qira'o'in can guda takwas fanwaffihim ujurahum shi yasa in ka dauki alqur'ani wanda aka rubuta da warshi maganin fa yuwaffihim nunun zaka gani sai kai hattara kaka ce yayi kuskure ka bari ka ji wace qira'a ce ke karantawa da ita fan wafihim ujurahum za mu cika musu ladasu wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala baya son azzalumai kenan in kana son Allah subhanahu wa ta'ala ya soka to kada ka so azzalumai domin wato Allah bai son azzalumi kuma bai son mai son azzalumi ko ba haka ba Allah bai son zalunci sannan kuma bai son mai zalunci don haka kuma mai son azzalumai Allah bai so ne don haka duk lokacin da zaka so wani mutum a duniya kuma ka san azzalumi ne to kasancewa ka kullata ne da Allah don Allah bai son ka ko ba haka ba sha'ir yace tawaddu aduwi thumma taz'umu annani sadiqun laka inna ar-ra'ya minka la'azib wa laysa akhi man waddani ra'ya aynihi walakin akhi man waddani wa ana ghaib yace tawaddu aduwi ka kulla kawancin soyayya da makina thumma thumma taz'umu annani sadiqun laka sannan kace ni abokinka ne ka san bai yiwa kai kulla kawance da abokina abu wato makiyina abokinka ne kuma kace ni abokinka nake yace innar ra'ya minka la'ajibu lalle ra'ayina da naka sun yi nisa kamar gabas da yamma walaysa akhi man waddani ra'ya ainihi ba abokinka bane ba dan uwanka bane wanda ya soka lokacin da ya ga idanunka walakin akhi man waddani wa ana ghaibu sai dai dan uwata abokina na gaske wanda yake kaunata a lokacin da bana nan wanda ya ma da'a in baka nan to in kana nan ma balle ma amma wanda ya ma da'a kana nan da ka daga sai ka ji zagi ce ce ka san don shi nan da ko ka ji an ce shege ko ka ce an ce kaza don haka duk mai son azzalumi ya san Allah bai so ne in kana son Allah ya so ka ka so mutanen da ba azzalumai ba lokaci ya musu ko to mu karasa aya guda zalika nasruhu alayka
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك to wannan abin da ya gabata na wannan sura bayanin ta gaba daya domin asalin sabkan wannan sura ta sabka ne a Madina akwai wafad na Najran nasaru ko kuma masu bin addinin kiristanci sun hada wata tawaga ta zo don saboda a tattauna tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje su a cikin masallaci ya tarbe su tarba ta karramawa ta mutunci ta girmamawa to yanzu da suka zo a tattauna shine to sai wannan sura ta sabka dan saboda tattaunawa da za a yi in dai daga sai akai a zo a bada hujja mai gaskiya baya jin tsoro ko ba haka ba to da Allah ya fara bada labari ya fara bada labari dukkanin utul wato ahlul kitab malamai suka ce na ana nuhin nasaru duk da yake cewa lafazi na ahlul kitab yana nuhin kristoci kuma yana nuhin yahudawa amma a cikin wannan sura saboda sababin nuzul duk inda yazo ahlul kitab nan ana nuhin su da suka zo kristoci saboda su tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma annabi bai sai da tattauna da su ba domin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha to sai Allah ya mai wahayi ga abubuwa hakikanin yadda rayuwar annabi Isa take da su wato ahlul kitabi ga hujjojin da za a karanta musu a gane gaskiya a bambanta tsakanin mai ƙarya da mai gaskiya to zalika wancan labarin da muke baka natluhu alayka muna baka labari min al-ayati na daga ayoyi wa zikr da az-zikr shine al-qur'ani an sanya mu suna al-qur'ani az-zikr domin wato tunawa ne da ubangiji kuma abu ne da shi ake tunatar da mutane ubangijinsu al-hakim wanda yake mai hikima wanda yake cike da hikima alqur'ani yana cike da hikima babu kuskure a cikin sa babu tanakudi waɗannan ayoyin waɗanda za su zo suna da buƙatar bayani mai tsawo ina ganin da ya kamata mu dakanta Allah rahmu usman kun bai samu damar zuwa ba muna fatan Allah ya dawo da su lafiya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدمتنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد ما فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا